بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك أنواء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ƙara haɗa mu a yau a biyar ga watan Bulƙaida shekara ta dubu ɗari hudu arba'in da shida wanda ya daidai da ɗaya ga wata ko? ɗaya ga watan Jun kenan 2025 miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu wani wata-wata majalis Abubakar ibn Abi Shaiba Allah ta'ala cikin shi rahama a yi hakuri ba dan sami dan tsaiko kun san yanayin sabogin wani lokaci ba kullum ake ba da kuma akwai dan abin da za mu kamo hanya ya dan tsare mu amma dai kuma dai ne da ya sami amfani na ga dan uwa Dr. Salim ina ta ba da fa'idoji Allah ya sa abin da aka ji za a amfana ina ne za mu tashi ina jin kamar da na ji last da na ji last wannan mene ke darasi da muka yi mun tsaya a wajen a mun yi wannan na jin mun tashi mun tsaya a wajen masu bakar ne a wajen masu bakar muka abinna muka anan muka gama magana muka ce za mu zo mu yi magana akan al'unsa yayin da kuma maga ibn al-ibti da sauransu na ji anan matsana za mu tashi inda za a koma karatun sosai a saurara amma ina jin muhammad za ka ƙara karantawa tun daga wannan wadda ke ƙarin bayani kawai zabi ina jin ka fara karantawa daga wa'amma masu bakar falmura'a fihi allazza inda ba da ashabina كلمس النساء وعند المغاربة وبعض البغدادين ببطن الكفية أو الأصابع فقط ina ganin sai ka sai ka yi har zuwa babi sai ka tsaya mafasala kuma sai ka ci gaba.
وأما مس الذكر فالمراعاة فيه اللذة اللذة عند بعض أصحابنا الأبدانيين كلمس النساء وعند المغارب وعند المغاربة وبعض المغاربات وبعض وغدادين وغدادين ببطل الكف أو الأصابع أو الأصابع فقط ومس المرأة فرجها ومس الفرأة فرجها ومس المرأة إيه ومس المرأة فرجها مختلف فيه مختلف فيه مختلف فيه ولا وضوء من مس من مس الأذنين من مس الأنثيين ولا ولا الدبر ولا شيء من أرهاب من من أرهاب البدن وهي مغابة وهي مغابنة
وهي مغابنه الباطنة ناغنا بغسا مغابنة كو وهي مغ... ولن كمان باب شيء وهي مغابنه الباطنة نعم وهي مغابنة الباطنة فتحت الإبط- فتحت الإبطين كتحت الإبطين وتحت الإبطين وما بين الكتفين وما أشبهه ذلك ولا من ولا من أكل ش- شيئا أو شربه كان مما ولا من أكل شيئا ولا من أكل شيئا أو شربه كان مما مسته النار أو مما مسته تمسه ولا من قهقهة في صلاة أو غيرها ولا من ولع بهيمة ولا غيرها نعم to mala ya karanta waɗannan abubuwa da kwaci da kuka ji wa amma masu zakari fil mara'a fihi alladha inda ba'd ashabina a gabanin nan akwai yara da wasu ko tambihi da wasu yan uwa suka yi mana in za ku tuna mun yi magana akan cewa abin da muka rinjayar shine tsutsa ko wani abu da yake fitowa in dai baya cikin ma'anar wato hadafi ya fito ko gaba ko baya na dan adam to wannan baya baya warware alula har muka tambaya wasu daga cikin wasu kawo mana misalai na cewa akwai wanda yake shan abubuwa haka sai dinga fitar da wasu kamar kwallaye haka a gaba da sauran a gaban shi da sauransu ina ganin kamar za ku tuna wannan to daga cikin uwa akwai wani abokin mu Dr. Lukman da kuma wani dan uwa daga cikin dan uwan mu ɗaliban ilimi manya Muhammad Shehu Yiwa shi wancan biologist ne shi kuma wancan nas ne to su suka yi tambihi akan cewa a dai bincike na keke babu wani abin da koda ya fito babu komi da za a ce ba zai biyo ta wannan bayan gidan koyaya ba wannan shine abin da suka faɗa kuma suka kara min bayani idan dai an dan jima ne kusan har bayanan na dan rike muku amma ban san inda sa bayanan ba bayan da suka yi haka ilmance sun min bayani sosai suka ce ba zai yi kwata-kwata a ce wani abu ya biyo ta wannan gudun ba a ce kuma ba a sami wani kaso na bayan gida ko yaya ba ko da kai baka gani yace misalin sa kamar yayin da mutum yake gudawa ne ko wani abu za ka iya gani yana tabbatar da ruwa ko wani abu saboda yanayin yanayin wato shi abincin da ya ci bai riga ya zauna ba balle har ya zama ya ya sani ya zama bayan gidan baki daya to amma dai wannan bayan nuna cewa kuma ba bayan gidan bane saboda haka kaga shi yasa dama a lokacin kulbur na tambaya ji wannan zai zama akwai canjin fatawa kenan in ya zama shi a kamar da suke faɗa babu duk wani abin da ya biyo ta wannan hanyar to zai wuya a ce ya baro tunda in ya biyo ta gaba to ta matsara zai biyo in ya biyo ta baya ta kuma wato wajen da ake bayan gida zai biyo to wannan suka ce ba zai yiwu a ce farar bai ɗauki wani kaso na bayan gida ba wanda kuma shi wannan shi ne dama ake nema in ka kada akan alhadar ɗin kaga shi abu yana kai kawo ne da illansa mutukar akwai shi da kuma zai zama wato za a yi izina da shi sau da duk abin da ya fito magana na malamai da suke cewa da abin da ya fito gaba ko baya za a yi alula saboda shi ko da ba najasa ko da ba wai hadafi ba ne to gaskiya maganar su yana da karfi kwarai da gaske so insha Allah mun yi biyan bashi na yi ta kokari Allah ya sa banta ba saboda kusan na yi ta kokari ma da zan zo in ga wannan takarda da na rubuce na so in zo in karanta muku fahimci abin sosai yaran su ne na kuma tabbatar a nan ba za a rasa wanda shi yake fahimta wannan yaran ba to sai matsala ta akwai matsala ta jini to bismillah mala mala haka ne ko to to kun ga shahidu shahidu min aliha dokta ne ko to alhamdulillah kaga abu ya kara mu zama uku ga Dr. Lukman ga kuma Muhammad Shehu Gewa Muhammad Shehu Gewa shi biologist ne na zamanin ma yanzu ko yana PhD sa ne ga kuma malam Dr. Wala mu je to to Dr. Mutawaki kaga an yi ittifaki eh shi wato ka'idan ilimi shine kai baka fita daga waɗannan masu ilimi a wannan babin da suka faɗa ko kai ka saba to ba izan sabawanka dama mun gina shi ne akan cewa ba hadari bane su kuma sun ce akwai hadari to kaga ai magana da gari kuma na sannan akwai magana na biyu da muka yi wajen maganar jini ko zan iya bude to to shikenan ina jin bari dan dawo da shi bayan mu gani a wajen jinin muka faɗa me muka ce a wajen jinin ne ma shi ma kaman gyara ne na auke wajen ru'af da kuma hijama da alfasat wa zai jawo wajen yana ya muka yaɗin mun dundumi ba ga wajen ba ba fa nisa ne da shi ba wa yafsidul wudu ar-ridda saboda yake cewa abinda wato tana bata alula na lalata alula sai an sake ولا يجب الوضوء ماخذ من البدن من غير السبيلين من قيء ولا قلس ولا بلغم ولا ضعاف ولا حجامه ولا فصاد muka ce fasad ne sad ne ba sinin ba sai a gyara wannan fasad bai da wani ma'ana fasad shine wannan abin da ake yi kyaskesu da ake a idan jini ya kume a waje a dan tsaga saboda jinin mana bakin jinin ya fita to shi anan kaga su abinda su malikiya suke cewa a riddana bata alula sannan kuma da abinda ya fito daga bata hanya na wato mafitan na guda biyu ba ko amai ko gyatsan magos ko kuma albalgam kaurariyar majina haka ko kuma arru'af haƙo ko hijama ko kuma wannan tsage-tsagen da aka yi suka shi duk baya lalata alula wannan akwai magana ne da hanaf akan haka amma zan fara magana akan jini tukuna ku fahimci ku tasawurin matsalan sosai sannan watakila kuma sai mu ƙara yin magana akan ridda ina ga wani ridda bayan bukatar ma magana akan shi mun jayar da magana da ake aka sun malikiya duk da ibn taymiya shi ya bi ra'ayin malikiya akan cewa ridda na riga na bata alula yana bata wanka amma gaskiya ni bai bayyana ba a magana na cewa jini yana mai tsarki ne da na koma ina ji sai na ji ina danganta ma ibn taymiya cewa shi annahu yaqulu bi tuhuratil dam to kuma wannan kuskure ne shi ba yana cewa shi addam tahir bane ashokani shike da wannan magana amma ibn taymiya shi alqaih wa sadid ne ke cewa tahir alqaih wa sadid wanda kaga wannan ya dan bambanci da jini ah shi ashokani da muhammad sadiq khan alqannauji da shirin sa albani da sayyid ibn utaymin su ne masu cewa jini din wato wannan ne jini din yana da tsarki ana magana jini yanzu da dan adam haka ba wai a damul masfuha damul masfuha nan kaga kowa ya yadda to wasu daga cikin malamai sun san kalto ijma'i akan cewa jini na jisa ne ibn taymiya yana daga cikin su ma so kuma sai na ji a wannan karatu gaba ina cewa shi ya tafi akan kuhuriya na jini wanda wannan kuskure ne ko shakka babu um, akwai abin da ake danganta ma imamu ahmad idan kun je kun duba a cikin al-furu na ibn muflih ibn muflih al-majid ibn taymiya ana cewa ibn imam amr ya daga cikin malamai wanda shi da ra'ayin cewa jini ma tsaki ne wanda kuma gaskiya wannan kamar yadda masu taƙiƙi suka taƙiƙi kuskure ne asalin maganan ba haka take ba shi tambayan shi aka yi wato wannan jinin ciwo irin wannan da kuma ruwan ciwo da sauransu taharatu qaihin wa midda wa sadidin wa dami irqil ma'kul haka aka tambaye shi to sai wani irqil ma'kul sai ya fita sai zama wadam sai wani ya ɗauke shi kuma aka buga wannan auren taki haka sai wasu ka ɗauka imam ahmad ya da wannan ra'ayin amma imam ahmad an tambaye shi kan jini ya ce jini lam ya sarki nas mutane magabata ba su sabani ba akan najasan jini amma wato magana alqaifu as-sadid da kuma sauran su almidda da wasu ruwan ciwo da sauran su wannan da jini haka wanda yake dan fita wannan wanda yake yana da garwe da ruwa ruwa haka to duk wannan malamai suna cewa wannan magana mafi inganci baya cin abin da yake karya alwala baya cin abin da yake karya alwala su daga cikin su a hanaf masu cewa yana karya alwala suna cewa to ai shi abin da ya hada shi shine al-kharij min al-badan kamar yanda yanda zaka yi ban wato bayan gida shi ya fita daga cikin ka shi ma wannan fita daga cikin ka sai suka mai da wannan illa shine dalilin da sa aka ka san dama wato ya lokaci sabani abin da kisa samu sabani shine fahimtar illa suka ce al-kharij min al-badan duk wani alkharin albadan na kafin lubu don haka jini ruwan ciwo waye su a wajen ahnaf duka wannan da yana warware alwala wannan shine magana abu hanifa magana a shafi nam a banda gumi banda gumi banda ai wannan shi tsakowa yake wannan ai ba fita yayi ba shi wannan wanda yake fitowa daga ciki ai akwai ba shi ta maka balgam ba ai balgam saboda yana ga maka akwai sabani wasu daga cikin malamai suna da magana cewa duk wani alkharin albadan in dai illa a wannan su da wajen su yana daga cikin abin da ke da tsakuwa eh ana maganan ana maganan dai abin da ke fitowa daga ciki wanda ke cikin jikinka eh suke cewa to duk wani abin da yake abin da ke alakar irin wannan suka ce to yana warware alwala magana Abu Hanifa Imam Shafi'i shi ma wannan shine mazhabin sa akwai ruwaya daga Imam Muhammad kan wannan to amma kuma akwai ruwaya irin ta Malikiya da suke cewa duk abin da yake ba mu'tad bane ba a saba sani cewa wani hadati ba ne to idan ya fito bai zama hadati ba sai dai mu mun malikiya wato wato istidraki muka ce duk abin da ke fitowa daga gaba ko baya duba da abin da manyan afiqati daga cikin masana suka faɗa so kaga wannan zai na warware alula amma su malikiya sun saka abin baki da so da mutum zai zo kawai haka wani macin ciki ko wani abu ya fito babu kuma wani alama wani najisa a wajen malikiya su tunda ba a gani ba shi kenan to kaga dan baka gani da idan ka ba kuma babu shi tunda wani abu ne wanda yake akwai abin da ba za ka iya gani da lake ɗayin ka ba saboda haka a magana na ma- masana su suka fi su yafi wato tabbata akan wannan ibnu taymiya shi ma ya bi ra'ayin su malikiya da kuma riwaya ce daga imamu ahmad akan cewa alqaish da as-sadid yana irin waɗannan abubuwan da ba sa warware alwala ibnu taymiya yana cewa babu wani dalili da ke nuna cewa yana warware alwala in ya fita a sai maganan shi kuma kan shi jinin da ke fitowa a jiki malamai anan da yayin da suke cewa jini na fita a ciki sun togace wanda yake yasirun ma'funa anhu saboda li'usul ihtiraz anhu saboda abu ne wanda zaka iya barin shi ba wani abu da ka dan ciwo ya dan zuba ko dan kadan ka taba cikin ka ko taba rigan ka ko kadan to wannan malami suka ce baya ware maka aluna sai dai idan yayi zama ha ana iya ganin shi to musabi ko abin da ya kamata shine ka samu ka wanke shi kaga wannan sun fitar da duk masu sana'a na ah, na nama da sauransu sun fit- sun fitar da su daga wannan in ka je ka duba ah, muktasar na Khalil za ku ga malamai sun yi wannan magana din Ah, saboda haka wannan shine abin da yafi inganci to kaga shi jini din akwai bangaren da ake cewa yana wurin Allah wanda ya fita daga cikin ka banda wannan to kuma akwai kuma jinin da kuma in ya taba tufanka kai kun da ma akwai magana hadafi akwai ah, habati to hadafi shine wanda ka yabta a cikin ka su ahnab da su su imamu shafi suke ganin zagayowar alula mu kuma abin da muka rinjayar babu wani dalili akan wannan babu li- dalili akan wannan muka kawo muka ce ha- ana kai ma- sabai suna zuwa jihadi ana karkashe su ko kuma su ji ciwo suna miki ba ya hana ba za su yi- yin ibada ba kuma da khattab shi kasa cikin mikin ya ya ya faɗi yana sallah kuma sadaka wannan shine abin da yafi karfi na dalili na na malamai amma su magana su ashaukani da suke cewa jini ma kwata kwata ma ba ma najisa bane wannan kaga wasu daga cikin malamai sun nakalto ijma'i Eh, duk da wataƙila mu ce ittifaƙi ya ɗan fi safa-safa na san akwai bambanci tsakanin ittifaƙi da ijma'i ko yawa ittifaƙi wani lokaci a- a- yana iya zama kawai ana magana ala'in batul arba'a ko amatul ulama dai shi suka faɗa ulama ul amsa amma ana iya samun ɗaya biyu kaga sun ɗan sun ɗan sun ɗan fita daga wannan daga wannan wato ah, wannan ɗin to sai ina ganin sai mu ci gaba kamar duk bashin da zamu biya mun biya Ah, za mu ci gaba magana a- da magana akan ah, wato taba gaba bayani ya gabata ina jin shi ma maganar ta mace ayyukan ga yi bayani kansa malikiya su suna cewa in aka taba da da jin daɗi mu kuma muka ce ma dan gudun gudu wannan taba da jin daɗin ko wani abu wani abu ne da ke maimaituwa manzo Allah in ka duba siransa da kuma yanayin yanda siransa da matayensa suke wannan abin ya tafa ruwa yana sallah ya taba Aisha wani lokaci ta mata lalaba ta taba shi duk wannan bai sa an ce a wato alulan shi ya warware ba ba kun ba ba za ka ce kuma wai saboda wai shi shine ba saboda shi al'asul shi ne mazala kurwa ne da abin da yake kuma shari'a ne saboda ka ai koyi da shi shi ya fi alheri akan kuma ku zo ku ce wannan abin ya wuri Allah babu wani dalili mai kwara a kanta saboda haka magana mafi inganci dan mutum ya taɓa mace ko da sha'awa ko babu sha'awa mu dai a wajen mu gaskiya bai Allah shi ta wani warware ba abin da ake dubawa shine dai ya duba ya gani ya fitar da wani abu ko ya fitar ba in ya zama ya gama abin da zai yi kawai tafi shikenan babu wani matsala akan akan insha Allah ta'ala sai magana shi a shafan ah, wato gaba wannan dai ina da ƙara wato ka- dawo da mu bayani kaɗan saboda katin ya tafi yadda ake bukata shafan gaba kun san ga akwai hadisi ina ma huwa bid'atun minka da kuma zan masa zakaru fa latawadda malamai sun kai kawo akan wato yadda za su yi tawfikin wannan hadisin Ah, magana mafi inganci shine magana guda biyu a manganin malamai kamar yadda muka faɗa a wancan lokaci ko dai magana ibnu taymiya Ah, saboda duk hadisan a ce ka ce za ka ɗaya ka bar ɗaya to kuma kaka zai zama akwai ta'dilun nusus bila dalil shi kuma aljamu aula min tarki ah, ahadin nusaini bila bila dalil kai jami'i ka hada na- nasi guda biyu ka aiki da shi shi fa alheri Ah, akwai masu cewa idan mutum ka taba da sha'awa abinda suke nufi da sha'awa anan ba wai sha'awa inda masu masturbation ko wani abu suke yi ba galibi ba ka san bai sai ana bayani sosai in ba ka ba wani sai je na fassara abinda ku kawo ba shi sai magana ba su malamai idan suka ce al- a- a- a- sha'awa shine da ya taba sai ya samu alintishar a gabansa gabansa ya dan miƙe to kaga wannan koyaya dai an sami wani abin da yake da ma'anar jin daɗi saboda wannan alin tashar wani farkon zango na jin daɗi saboda haka suke cewa to in dai an samu wannan za a yi alwala in ba a samu ba kaga ba za a yi ba to shi kanshi wannan din shi kansa magana ce ta malamai wanda in ka duba za ka ga a fus- ta fuskan dalili ba ta- bai da karfi sai magana ibnu taymiya da yake cewa a'a mu ɗauki umarnin cewa masa zakan fa ta wadda asalin sai yana kan wajibci ne inma huwa bad'atun minka wannan sarif ne daga wujub in kuma ya zama an sami sarif daga wujub kuma bai ba zai zama sarif kuma adal istihbab ba to kaga sai ya zama mustahabbi kenan wannan kuma magana ibn taymiya magana ce mai kyau kware da gaske wanda na jima ni kaina akan ta in ba daga baya da ya bayyana mun ingancin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito ba Imam Ahmad ya rawaito wani hadisi da shi da Tabarani da Al-Hakim su da sauransu ta hanyar Nafi ibn Abi Nu'aym Al-Qari wannan dai Nafi mai karatu malamin su Warash Qalun suna yana rawaitowa daga Sa'id Al-Maqburi Sa'id Al-Maqburi babban tabi'i daga Abu Huraira mazala yana cewa idan ɗayan ku ya je taba gabansa laisa duna hijab babu wani wato hijabi tsakani hijab shine ha'il mai kauri kuma mai kauri ba wannan dai an ce hijab kawai to faqad wajaba al-wudu alwala ya wajaba wannan ruwaya malaman su ta rawana na shi saboda shi Nafi ibn Abi Nu'aym al-Qari saboda saduq ne walakin da huya himu wa yukhti ya kan yi kurakurai amma ya same mutaba'a mutaba'a na Yazid ibn Abdul Malik an-Nawfali shi malamai sun yi sabani akan sabu imamul nasa'i ya sace ne na ga ya ma sakin baki a kansa ya nuna kamar shi wadatse ne in ya zama wadatse kaga ba zai amfani ba zai amfani a wannan ruwaya ba amma wasu daga cikin malamin ka ruwa kaga tarjumar sa zaka ga da yawa ayi ruwaya daga wajen sa duk da shi yana daga cikin malamai wanda a Madina ba su da farin jini saboda yanayin mutanen Madina sa da tsini ko sa da malaman da yawa wanda ya sanya zaka ga wani lokaci ba sa ruwaya a wajen sa amma duk haka in ka je ka ruwa tarjumar sa a Tahdibul Kamal zaka ga ayi ruwaya a wajen sa wanda wannan yana nuna maka cewa da gurgurun malamai ba sun kyale shi bane Imam Ibn Ma'in da sauransu duka sun yi magana akan cewa tafassar salaha yana da kirki laysa bihi ba'as to kaga ya kamata ya zama hadisin sa ya zama ya karfafa hadisin Nafi ibn Abi Nu'aym to in ya zama hadisin nan ya tabbata kaga ya ba mu fassara ba kenan cewa mutum ya taba ya taba gaban sa inda akwai wani shamaki shikenan babu alwala akan sa ko ya ji ko ya an samu abin sha ko ba samu ba ko samu tashin gaba ko ba samu ba kawai ba komai a kansa kuma wannan wannan ma'ana za ka iya hararo ta a cikin hadisi na mahu batun minka yana sallah ya za a yi a ce kuma wato zai taba wato gabansa da hannunsa kuma babu wani shamaki abu zai yi tunda akwai dole mutufa da nisa to kaga za ka fi tsammanin cewa tunda sallah yake yi cewa ya taba ne da tufa a jikinsa sai zala ce mishi ina ma hu batun minka in ka tara hadisi sai ka san baka wannan ma'ana ne insha Allah akwai da malaman da ba su yi amfani da hadisin ba amma da ni daga ƙarshe wannan hadisin ya fi min wato ya fi min ƙarfi sai maganar mace za ta iya ita in ta taɓa ya faɗa muku shi alƙadi abdulwahab yanayin saɓanin malamai na malikiya akan wannan malikiya sun saɓani wajen malikiya ma an yi saɓani wasu sai cewa da zaran ta taɓa shi kenan wato za ta ita ma kamar namiji ne wasu ka ce a ita ba kamar namiji ba ne malikiya wasu daga cikin su ma ba wai kowa da kowa ba sai suka yi takayyidinsa da cewa sai in ta nutsar da halitta kamar yadda wannan shine abin da ya fi shahara a cikin halari to abinda kuma yake dai magana mafi inganci ita gabanta shafaffen abu ne ba wai kamar namiji ne ba abinda ake magana ta taba inda yake zai zama asalin gabanta din ba wai wani fata da ke baya da ke sama ba to kuma hadisi hadisi Amr bin Shu'aib ana bihi an jaddihi hadisi ne Hasan mazala yake cewa wato ayyuma ra'a masa farjaha faltatawadda duk mace da ta taba gabanta to tayi alula nan alfarj ana magana farji sosai ba wai fata da kisa ba saboda haka da zaran mace ta taba magana mafi inganci ta nitse ko ko ta nitsar ba wanda nitsar wannan kaga ba akwai koya akwai dan wannan ma'ana kuma ai tunda inda za ta taba inda wato yake asalin mafsaranta za ga wato lalle ta zai bari ta ta sa hanta ciki to wannan shine dai abin da ke akwai insha Allah ta'ala sai mala ya ce mana mene? to wannan shi amma masu zakari falmura'a fihi allabba inda ba'd ashabina al-baghdadiyin kalamsin nisa wa inda al-maghariba ba'd al-baghdadiyina bi batn al-kaffi aw al-asabi faqat wa masl mar'ati farjaha mukhtalafun fihi wannan shine abin da muka gama magana sun yi sabani akan sa sannan sai magana da da zamu tashi akai shine wala wudu'a min masl untayin babu alwala ga wanda ya taba wato marainansa wala dubur ko kuma ya taba dubaransa wala shay'un min arfaqil badan ko kuma wani abu daga cikin matsi matsin jikinsa in duk wani magama da yake yana tara datti al arfaq jami'i na arrufu ko arrafu na ɗayan sa shine arrafu ko arrufu duk ana faɗa jami'i sa shine arfaq to to shine yake cewa duk wani dan mutum ya taba ya taba wato eh, duk wani wato matsi matsinsa inda yake akwai magaman gaba a wajen yana tara datti da sauransu mutum ya taba wannan ba zai ba zai wato lalata mashi alula ba sai ce wahiya maghabinuhu al-batila sai ce wahiya maghabinatu maghabinuhu al-batila maghabin jam'i na mighbal maghabinuhu al-batila maghbin afwan maghbin wa huwa maghabinuhu al-batila shine duk wani matsi matsinsa wanda suke ciki cikin jikinsa ka tahta al-ibtaini kaman kasan hamatansa wa ma bainal fakhadain da kuma abin da ke tsakanin cinyoyinsa wa ma ashbaha zalika ko abin da ya kama da wannan wala man akala shay'an kuma duk wanda ya ci wani abu shi ma Allah shi ba tawarwade ba aw sharibahu ko ya sha kana mimma masat kunnar aw lim aw mimma lam tamassahu daga cikin abin da wuta ne ta taba shi ta dafa shi ko ko ba- ruwa- wuta bata taba shi ba za mu yi magana kan wannan insha Allah wala min qahqahatin ko kuma mutum kirkire dariya ba wai murmushi ba kirkirewa da dariya fi salatin a cikin sallah aw ghairiha ko ko a wajen sallah yana wurin Allah ko bai wurin alula malimin malikiya baya wurin alula wala min dhabhi bahimatin ko kuma mutum ya je ya yanka dabba wannan baya wurin alula eh wannan jini da Adamul Masu in ya taba shi in ya taba da yawa kawai shi kenan sai ya wanke sai ya wanke kuma bai bai taba shi da yawa ba to zai zama al-mafuwan wa ghairihi ma ko abin da ya kama da wannan maganar masul unsayi ne da taba dubura a da kuma taba wasu bangarori na matsi matsi kusan bil ittifaq mm, a a rike maganar malamai suka ce bil ittifaq ittifaqin ah, al-a'immatul arba'a da sauran galibin malamai sun tafi akan cewa taɓa waɗannan abubuwan baya warware alula kar ka ce bil ijma in kuma wanda bai san me ake nufi ittifaqi ba yana maganar malamai galibi ulama wal amsa duk sun yi ittifaqi akan wannan ma'anar cewa waɗannan taɓa waɗannan abubuwan baya warware alula to amma akwai daga cikin malamai shi sa nan yake kawo wannan wa- yake kawo maka wannan kaidi daga cikin ah, ah, mazaya na karanta tafin bikihu duk abin da kaga ya ja maka layi kawai tsakanin yace wala kaza wala kaza to akwai isharar da yake maka in ka samu malami zai gaya maka in kai al-akhdhu bil mafhum zai isar da kai zuwa ga wani sabani da ake da shi akwai daga cikin malamai manya Muhammad ibn Shihab az-Zuhri malamin Imam Malik malamin Madina ibn Shihab az-Zuhri yana cewa taba wato wadannan abubuwan da suna wuri Allah shi da shi da Ikrima Ikrima Maula ibn Abbas shi ma da wannan ra'ayin akwai ruwaya wata wacce take malamai ba su dauka malaman malikiya ba su dauka ba wanda ah, Hamdi Hamdis al- al-Qafasi wani mutumi da wani malami a kasan Tunisia ya rasu 299 bayan hijira za ku iya duba tarjumar sa a Tadribul Madarik na al-Qadi Iyad ya yi kaito daga Imam Malik cewa wanda ya taba dubura akwai ruwaya daga wajen sa da yake cewa kuma tana barwa Allah to amma kaga malamai ba su yi tafi sai itibari malaman malikiya ba su yi itibari da wannan ruwayan zuwa ga Imam Malik ba saboda haka wannan shine zai kika yana cewa masul wala dabar wala shay'un min arfaqil badani wa hiya maghabinatul batina haka ya kawo maka saboda ya gaya maka akwai irin wannan sabanin da ake da shi a wajen wasu daga cikin magabata akwai wasu abubuwa da za ku ga ibn ibn shahab az-zuhri da da faffadan ilimin sa saboda hadisai da yake da shi ya saba wasu abubuwa da aka saba sani shi a Madina za ku ga wani lokaci malikiya idan suka zo kan gaba suna tsaye masa da insha Allah muka zo za mu kan wannan gaban za mu za mu ah, faɗi ire-iren waɗannan abubuwa saboda haka wannan magana mafi inganci waɗannan ba sa wurin Allah duka ba sa wurin Allah kamar yadda Malam ya faɗa ko da su Imam Zuhri sun ce yana wannan abubuwa suna wurin Allah da kuma riwaya ce daga Imam Malik to amma dai duk wannan bai tabbata ah, cewa wato suna wurin Allah ba sai magana akan wato mutum ya ci daga abin da wato wuta ta taba wannan kaga ah, shi sa ya kawo maka wannan kaidin guda biyu ko ta taba ko ba taba ba dama in ba ta taba ba wannan ah, abin ya dan fi sauki sauki dama inda ake da shi shine ta- da cewa shine ta taba akwai hadisin Aisha da hadisin Abu Huraira ah, wanda wato suke cewa manzo Allah ya ya ce tawabba'u mimma masatin nar tawabba'u mimma masatin nar ku yi alwala saboda abinda wato wuta ta taba wannan hadisin ya cikin sahih muslim hadisi ya tabbatacce ya riga ya tabbata to malik in kun duba ko a cikin motsa shi ma ya ka kawo ire-iren waɗannan atharai hadisai da suke daga manzon Allah da kuma magabata da suke na manzon Allah kai tsaye ya ci nama kuma ya tashi bai je ya alwala ba malik ma shi har yana amfani da irin wannan hadisan wajen nuna cewa ba iya cin sinama da kuma babu warwar alula za mu zo kan wannan insha Allah in muka zo kan gaba a to amma wannan shine hadisin da hadisin da yazo a cikin sahih muslim hadisin Abu Hurairah hadisin Aisha cewa idan an ci abinci abinda kuta ta dafa za a yi za a yi wato alwala to amma akwai hadisin Amr bin Umayya yake cin sahih cewa wato shi ya ga manzo Allah yana cin yana cin wato wani katare na dabba da ya ci kuma da ya gama kuma shikenan sai aka kira sallah fa du'iya ila salah fa qama wa taraha as-sikin wa salla wa lam yatawadda yace sai aka kira sallah sai shikenan sai ya tashi ya je ya aje shi wata wannan bukan ya tashi je Allah ba ta je Allah ba ya tashi je sallah ba ta je Allah ba to kaga wannan zai zama dalili a wajen mai cewa ba sai an yi ba sai an yi alwala ba to su ba zahiriya zahiriya ma abuta Dawud zahiri su da su a zuhurin da har ila yau shi ma'anan da alhassan basri da wasu daga cikin malamai suka ce matukar mutum ya ci abin da wuta ta dafa suka yi amfani da hadisin nan da ke hadisin aisha da kuma hadisin abu hurairah da ke cin sahih muslim ta wanda umma musaccin na to amma imamu ahmad da wasu sauran wasu daga cikin malamai suka ce su su malikiya da sauran malamai kaga su su mai amfani da hadisin ba to kuma kamar yadda kuka muka sha faɗa aljamu aula min ta'tilin nusus kace zaka aje wani nasi wani nasi ba dai baka amfani da shi ba bayan kana jin cewa lalle manzo Allah ya ya ya ya ya wannan saboda haka Imam Ahmad da sauran malamai suka ce a'a a dauki maganan shi kai alwala da aka ce tawaddu ma masjidin al amadin mustahabbi shi kuma hadisin da yake cewa ba sai ya Allah ba yana rafa'ul wujub yake magana yarfa'ul wujub an anin nas yana cire maka wajabci wannan shine abin al-Khattabi ya rinjayar shi ma Abu Sulaiman al-Khattabi wannan kuma shine shi ma kuma zabin Ibn Taymiyyah duk abin da suke cewa shine wato idan mutum ya idan mutum aka samu ya ci abin da yake rana ta dafa wuta ta dafa afwan shikenan sai alula babin istihbabi amma dole ba za mu ce mushi dole ba saboda gashi manzo Allah ya ya ci abin da wuta ta dafa amma kuma bai alula ba to sai hadisi na al-qahqaha kyalkyalewa da dariya ba bai a tabassum ba ku bambanci tsakanin a tabassum da kuma kaka tabassum kawai wani abu ya dan baka abin nan kadai murmushi wataƙila ma wata aya ka karanta wanda na sa rai allazina asalu husna wa ziyada kai kadai kadai jin haka kai murmushi eh to kaga akwai sa rai ai saboda in kai wannan murmushi wannan baya warware baya bata sallah kuma baya warware alula to abin da ake da shi a hanaf ne su suke suke da wannan ra'ayin cewa idan mutum ya kirkire dariya wato alwalansa ta warware akwai hadisai da suka zo da ɗan yawa a babin kowane hadisi dai baya rasa nashi rauna kuma wasu sun fi wasu rauni wasu daga ciki kawai zan bayar sai a je a duba ragowa akwai hadisi da imamu dara kutani ke ruwaitowa da waninsa ta hanyar muhammad ibn ishaq sahibul makazi wasiyar yace hadathani al-Hasan ibn Dinar an al-Hasan ibn Abi al-Hasan ya Abi Hasan al-Basri an Abi an Abi al-Malih bin Usama an Abi yace banana nahnu nusalli khalfa Rasulillah id aqbala rajulun darib al-Basr فوقع في حفرة فضحكنا منه فأمرنا رسول الله بإعادة الوضوء كاملا وإعادة الصلاة من أولها wannan shine abin da ake da shi a babu a yake cewa a lokacin da muke sallah bayan ma ake sallah sai wani mutumi bakaho sai ya zo sai ya tintibe ya fada cikin wani kwazabu haka sai muka yi mashi dariya mazala da ya juyo idan da sallah sai ya ce ku je ku sake alula kuma ku sake sallah wani hadisi hadisi ne da'ifi a Hassan ibn Dinar da'if ne yana da rauni kware da gaske sannan kuma ya dinga ma talawuni a cikin hadisin yau ya rawaito shi daga cikin abin da yace ya rawaito daga Hassan al-Basri Hassan ibn Abi al-Hasan al-Basri daga baya kuma yace ya ji da Qatada ko waninsa wannan yana maka cewa hadisin ba ta ba a rike shi ba Hassan ibn Dinar wato yana da rauni kware da gaske lokacin da da masha Allah a banda shi kuma akwai hadisi kaga wannan hadisi ne yana da rauni banda shi akwai hadisi da Imam Darqutni dai da shi da wani sa suka fitar hadisin Muhammad ibn Zaid ibn Sinan daga babansa Yazid ibn Sinan daga A'mash A'mash shine Sulaiman ibn Mihran daga Abu Sufyan me suna Abu Sufyan me suna Abu Sufyan me ke riwaya daga Jabir Abu Sufyan da ke riwaya daga Jabir eh a dan rika rikewa Abu akwai Abu Zubair al-Makki akwai Abu Sufyan da suke riwaya daga Jabir waɗannan ai jada ce da take shahara Abu Zubair shine Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus shi kuma Abu Sufyan shine Talha ibn Nafi Abu Sufyan yana ruwa za ka je na yi daga daga tabi dukkan su waɗannan duka wato amintattu ne suna ruwa daga jabi to wannan ruwayan sai take cewa daga Abu Sufyan amma shi ke ruwaya daga Abu Sufyan daga Jabir cewa wato man dhahika minkum fi salati fa yatawadda thumma liyu'id as-salah duk wanda yayi dariya ya kirkira dariya a sallansa a to ya sake alula kuma ya alula kuma ya sake sallah wannan ruwayan ta mai ruwaya ce mai rauni saboda Muhammad ibn Yazid ibn Sinan shi kanshi yana da rauni yayi kuskure kuma a wannan ruwayan ma kanta wannan ruwayan ba haka take ba ruwayan da take daidai shine ruwayan da Ibn Abi Shayba ya ruwaito za ku ga Imam Al-Bukhari ya kawo ta mu'allaqan a cikin bisigatul jazm a cikin sahihin littafin sa ruwaya ne da ake yi daga Abu Muawiya al-Dharir mai sunan sa Abu Muawiya al-Dharir mai sunan sa yana ɗan shekaru kaɗan haka bai ko shekara biyar bai cika ba ya makance kuma aka ci gaba neman ilimi Abu Muawiya al-Dharir sunansa Muhammad ibn Khazin ko Khazim al-Kufi abu mu'awiyat al-barir to abin da yafi inganci a riwayan shine wato shine abin da ibnu abi shayba yake fitarwa daga wato abu mu'awiyat al-barir daga al-amash sulaiman ibn mihran daga daga daga abu sufyan din daga abu sufyan daga jabir abin da jabir yake cewa shine idza dhahika rajul fi salah idan mutum yayi dariya a sallah a ada salah ya maimaita sallah wa lam yu'id wudu amma ba zai maimaita alula ba shi kuma wancan zaifin kawai sai je ce ma hadda hadda allulan za a maimaita kaga dama afa na mai rauni kenan hasali za ku ga wani lokaci masu rauni ana samu wani lokaci ma hadisi ga abin da yake nufi su biya shi zama akasi ma complete akasi ba an samu masu rauni suna haka ko za haddace hadisan ba ba kowa sauki ne da su ba mu yanzu muna da muna ganin sauki ne saboda muna da shi a cikin littafi amma ba haka ba wani lokaci kai ka san wato hadisan akan kissa kaza ce to kuma ka hada ce daidai ba kila ka zo wucewa ne ka ji hadisin kawai garara garara iska ya kawo kai maka to sai ka je ya zama hadisin an ce dama za a yi kai ka ce hagu akai an nuna samu an samu irin wannan a cikin wayoyi saboda kaga waɗannan duka suna da wasu akwai wasu hanyoyi dai da ake da su wanda duk suka suke ta magana akan cewa an yi dariya yana warware alola wannan da hanyoyi ne masu rauni akwai hanyar da ake da shi daga daga Hassan al-Basri daga Imran ibn Husayn a ruwayan da ake da shi daga zuwa ga Hassan Basri ita kanta da'ifiya ce rauna da suka rubuto daga Hassan Basri sannan kuma Hassan Basri bai sare Ibrahim bin Hussein ba dan haka duk waɗannan hadisai malamai ba su yi amfani da su ba abin da yake mafi inganci wannan maganar irsali ne da Abu al-Ali yayi Abu al-Ali ya menene sunansa ya daga cikin wanda suke muhadaramai da aka samu sun yi zamani da maza Allah kuma ba su samu amma sun yi suna ruwaya daga wajensa ba sai suna ruwaya daga manyan tabi'ai sunansa Rufai ibn Mihran ar-Riyahi Abu al-Aliya to wannan shine yake irsali cewa manzo ya faɗa kaga kuma za ba za a karba ba kawai dan ya ce manzo ya faɗa haka sai an tanwa ya gaya masa to sai dai wasu daga cikin malamai kamar Ibn Taymiyyah suna ganin idan har waɗannan hadisan sun tabbata to abin da ya kamata su ma dauka sai a ce wanda ya da yariya so shikenan sai ya sai ya wato alabab istihbab shi kuma wata hadisin da ake cewa wasu sahabbai sun yi kaza malamai da yawa ma ba su yarda da hadisin ba gaskiya saboda Hassan bin Dinar din nan yana da rauni sosai amma ya riga ya tabbata wata kila matsala ya musu haka yi saboda wato ya musu wato ladabi abi dace suna sallah kuma su ga dan wasu yayi wani abu kuma su mishi dadiya ba duk da wannan ma wasu malamai suna cewa ya ci karo da ladabi da aka fara aka saba sani na sahabbai to ko da mun ce kuma yanayin shaitan aiko shi shaitan na tafiya magudanan jini na dan adam a su ma jini ne ke ke abin nan abin dariya sun sa abin dariya ai ba kusan irin fadin da ya ba balle a ce ba za a dariya ba dan gudu wasu malamai suna cewa ai ba zai bi da bi da da ban sahabbai ba in dai abin dariya ne sun shi abin dariya kawai dai hadisi bai tabbata ba mu huta mu kanmu ba sai an wannan ba sai ya magana cewa wato yanka yanka dabba shi ma baya warar alula wannan ya ga maka saboda kar ka fahimci cewa da an ce maka daman masfuhan adamul masfuh ka ce kuma in ya riga ya fallatu kai har allon naka masu ya riga ya abin nan a wannan yanka dan ka yanka wannan baya wurin alula sannan kuma idan jinin ya taba ka to wannan jini din in ya zama kaɗan ne in ka samu dama ka sa ruwa ka dan matse shi in kuma baka samu ban dai dan kaɗan ne kai je ka sallah da shi wannan babu laifi insha Allah yana daga cikin abin da yake ma'fuun anhu saboda yana da wahala a ce za a iya rabuwa da shi mutukar mutum yayi aikin nama ya ce dungurgun jikinsa babu nama wato nama jini bai taba ba ya da wahala kuma a nan jini da ake magana kaka ana maganan galibi ma jinin da yake inda yana wurin na wurin alwala din ne ba na albuqa ba na wurin alwala ne galibi wanda ya fito daga cikin ka su ne dama su ana suke magana wanda ya fito daga jiki shi da ma sai ake magana wato warware alwalansa na mun kawo kan babi ko to wa zai fara tabawa sai a ringa fasin fasin a karanta mana a shiga cikin babi bismillah yana na ce a ringa tabawa wani ya taba shi ba ta bismillah wazo wazo ko zai iya kanta daga nan ta bismillah daga na'am ma yujibu al-ghusl na'am إنزال الماء na'am الدافق عن الجفة في اللون أو يقظة فإن أرى الل- فإن أرى عن اللذة فإن أري عن اللذة على غسلته na'am والإيلا-
cewa
والإيلاد بالشفعة mm,
والإيلاد بالحشفة في- في قبل
وعلى المرأة بهذين وبشيئين آخرين وهما الحيض وهما الحيض والنف- والنفاس na'am وهو ال- وهو خروج الولد mm, وهو خروج الولد وعليهما بإسلام بإسلام الكافر منهما ما شاء الله بارك الله فيكم ماذا يتي باب ما يجب الغسل يجب الغسل على الرجلين بشيئين إنزال الماء الدافق عن اللذة في نوم أو يقظة فإن عرى عن اللذة فلا غسل فيه والعلاج بالحشفة في قبل أو دبر وعلى المرأة بهذين وبشيئين آخرين وهما الحيض والنفاس وهو خروج الولد وعليهما بإسلام الكافر منهما yanzu zai mu shiga babi da ke magana akan ababen da suke wajabta wanka A wasu abubuwa ne wanda idan aka yi akwai wani abu da muka bari ne na ji ana magana Eh, to ku- to ku duba mana ku gani Yawo. Ah, babu ma yujibul ghusl abinda ke ah, ku duba mana umar a duba gani abinda ke wajabta wanka yajibul ghusl ala ar-raj- ala ar-rajul bi shay'ain yanzu ya fara da namiji ne abinda ke wajabta wanka ga namiji abubuwa ne guda biyu na biyu na farko shine inzalul ma'i dafiq zai faɗi ya ce inzalul mani sai ya fara maka bayanin menene shi almani din kawai sai ya shiga bayani ma baki da sai ya ce zama ya ci riba biyu shine wato ah, mutum ya zama ah, ruwa ya yi sanadiyan saukar ruwa addafik mai tunkuɗin juna shine addafik a anil lazzati ya zama ta hanyar sha'awa fi naumin a bacci na auya kabatin ko kuma a farke fa yana ara anil lazza idan babu sha'awa fala ghusla fihi to babu babu wani wanka a kansa ah wannan wata akwai wanda zaka gani mutakar ya ci ya ci wani nau'i na abinci to kawai za ka ga ko kuma bai da lafiya musamman mashi lafiya yana haifar da wannan sai ga ya haifar mashi da wato mani ya fito ko na abu lokaci mutum saboda girma ko na abu makamancin wannan da tsoro ma mutum ya ji tsoro haka tunda mutum ya ji tsoro a duk yanayin jikinsa ya kan canza system na jikinsa yana canzawa saboda haka mutukar babu sha'awa to malamai suke cewa to wannan bai zama abin da abin da ke wato fidda yake sa a yi wanka ba su- sun sallama kansu ko wani abu ne kuri su to bismillah bismillah ko za ku ƙara musu Eh, na'am, eh, muna cewa kun duba shi ita wancan kalma Eh, sai ku duba babinta yawwa eh, a ba ba dai ba inda ka faɗa ba kamar araji yake cewa eh, yajibu al-ghuslu ala ar-rajuli bi shay'aini abuwa guda biyu suke wajabta Allah suke gadar da shi inzalul ma'i dafiq mutun ya sanadiyan fitar ruwa ad-dafiq mai tunkudan juna a adil ladati ta hanyar jin dadi fi naumin wani jin dadi a bacci ya same ta kamar mafarki aw yaqabatin ko kuma wato a farke ne ya same ta ta hanyar jin daɗi da matarsa fa inna ara an allazati in kuma babu jin daɗi fala ghusla fihi to ba za a yi wanka ba kamar yadda malai yace kamar tsoro kamar rashin lafiya ko abin da kama da wannan wal ilaju bil hashafa fi qublin da kuma mutum ya zama wato ya an sami boyuwan kan hashafa kaciyansa fi qubulin a cikin wato gaba na mace wannan in dai har aka samu wato saduwa to shikenan wannan zai zama dalilin da zai sa a ai wanka anzala aw lam yunzil yayi inzali ko bai inzali ba na san za ku tuna hadisai da ake da shi a wanda yake a farkon a farkon musulunci za ku ga ba a cewa wato wanda ya kwanta da matarsa inda bai inzali ba a ce wannan alwalarsa ya warware a babi din akwai hadisin Abu Sa'id Al-Khudri yake cewa kharajtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-Ithnain na fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar Litinin ila Quba zuwa Quba hatta idza kunna fi bani Salim wa kafa Rasulullah ala babi Itban sai da muka je wato wajen Banu Salim wajen wajen Quba din kenan wannan waje ne mashhuri sai wato manzo Allah ya zauna ya tsaya akan kofan gida na Itban fa sarakha bihi sai ne mai fito fa kharaja yajru izarahu sai yazo yana jan wato tafasa rigan ma saboda tsabar jin cewa manzo Allah ya kira shi ba zai ijira ba bai ma gama sa tufan ba yazo yana jan wato tafasa a kasa sai manzo Allah ya ce a'janna rajul shi da alama dai mun maka gaggawa mun yi ma mutumin gaggawa to anan ne sai yake cewa innamal ma'u minal ma' innamal ma'u minal ma'i yake cewa wannan wato mutukar mutum ya wanka za abin da zai sa mutum sa ruwa a cikin su shine in ya san akwai alma alma shi na mani eh saboda haka wannan sai ya zama mazala ya gaya mishi cewa fala qusla alai ba sai yayi wanka ba wannan hadisi ne tabbatacce kuma wani abin da zai baku sha'awa ku ga duk da abin da ka'idan da malamai ke faɗa cewa idan wani abin an samu wani sabani sai a ce to tunda dai sahabbai an samu bin sani ba kuma akwai tawaffarud dawa'i wal imam ala naqlihi kuma ba sani ba sai a ce to wannan yana nuna cewa wannan abin ba kaza ne amma wani abu da baka mamaki wannan abin aina ba mutuwa amma cikin ikon Allah da yawa daga cikin sahabbai wasu ba sani ba har sai da manzo Allah ya koma ga Allah suka zo suna yin musu akan wannan sannan daga baya aka koma wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka wajen matayen manzo Allah aka tambaye aka tambaye su sai suka faɗi karshen al'amari da manzo Allah ya tabbata akai shine mutukar ya riga ya ya kwanta da mace shi kenan wato wannan zai zama sanadiyar zai sa yi wanka ya yi inzali ko bai inzali ba daga ci akwai hadisin abu huraira cewa idza jalasa baina shu'abi al arba thumma jahadaha faqad wajaba al ghusl idan har ya zauna akan sasaninta guda hudu har ya kusa ta ta yi nishi haka wato an kwanta da juna to wani wajibi ne sai a yi wanka a wata riwaya da imamu sai cewa wa illam yunzil ko da bai inzali ba to wannan shine shi anan malai yake ƙara tabbatar da wannan ma'ana din cewa mutukar an samu kwanciya da juna to shikenan wannan zai zama dalilin zai sa a ce wato za a za a yi wanka ko da ba izali ba wannan da can ga hukuncin da yake amma aka yi naskhin sa to kan kaga muna da hujja akan ayi naskhi shi naskhi galibi duk wanda ba wai hujja ake da shi ba sai da ijtihadi na malamai to ba lalle haka zama gaskiya ba galibi duk wanda ya dan kakkasa yanda bai hada ya ga abin ya sha mushi kai kawai sai ya ce a shari to amma wanda ake da shi da dalili cewa lallai ga shi tabbas an ji cewa ga tarihi an sani ko kuma sahabban suka faɗi cewa ma ai asali ga yana dokar take kaman wannan amma daga baya suka ce amma ga ƙarshen abu da mazala ya mutu akai yanzu kaga shi an samu nasikh wal mansukh yanzu kuma inda an samu wannan kaman auren mutu'a irin da ire-iren sa inda an samu wannan bai halitta wani ya zo ya yayi imani da ranar karshe da Allah da ranar karshe kuma ya zo ya ce wai shi bai wai shi bai da wannan share wanda aka ce an yi ba dole hakura da wannan share wanda mazala yayi wannan kuma ya zama addini a haka Na'am, sai malam ya ci gaba da cewa aw duburin koda kuma a cikin wato ta dubura ne. Wannan ba wai ya ce wai abin halal ne ba. Yana da ga maka dai hukuncin hukuncin addini ne. Tunda ka riga ka yi to yanzu dai meye hukuncin ka? Shikenan to sai ka je kai wanka. Yawa amma meye hukuncin ka meye hukuncin ka wannan ko kuma ya kamata a yi duk wannan da bishi bai maka bayani ba. Ka riga ka sani a shari'a yau mutum ya ko matarsa ce ga akwai razani sosai da mazala ya faɗa akan cewa yanzu da matarsa ta ta dubara yawa duk wanda komai an halatta mishi amma ba halatta mishi ce zai zo mana matarsa ta dubara ba wannan akwai razani da yawa na hadisai akan wannan sai malai ya ci gaba da cewa wa ala almar'ati ita kuma wace bi hadaini da waɗannan abubuwan guda biyu da suka gabata me kenan fitar da mani amma su ka san kuma maniyin su ba irin na namiji ne mai tunkuɗin juna ba saboda haka akwai bambanci a nan da kuma me na biyun da kuma saduwa ko yare inda aka sadu da ita shikenan wannan za ta za ta yi wanka sai kuma da cewa bi shay'aini akharai da kuma wasu abubuwa guda biyu ƙari ba wa kuma su ne din alhaidu haida da nifas da nifasi wannan bai da jima kowa ya riga da cewa waɗannan yayin da mace ta ga wannan ba ma magana Allah ko yake magana ba magana wanka ake yi tana gamawa aka gama to duk wannan za a yi za a yi wanka saboda su to amma sai kashi ya faɗi wata wata magana ya zai ce wa huwa khurujul waladi su a wajen malikiya shi jinin bi shi nifasi shine yake cewa shi shine fitan da ba shine jinin ba jini wannan saboda shida shida ta ta'alluq ne ya zama tunda jinin da wuya ka ga mace ta riga ta hace za ta haihu babu wannan jinin sai ya zama ya zama amma da suka ce da za a samu kawai ta yi haihuwa irin na kyanwa kyanwa ce mai irin wannan haihuwan ko yawa in ta yi irin wannan haihuwa din babu jini su a wajen malikiya to wannan ma ya ware Allah sai ta kada alula sunan sauran kuma su kuma jumhurin malamai suna cewa a'a su a gaskiya wannan bai zai zama abin da zai war jini shi ke warware alula to in bar in bar ya dan zanta akan wannan ku me yake ya kuke gani me kuke gani a wannan babi wannan malikiya suna daga cikin abin da suka saba gaskiya da jumhurin malamai jumhurin na malamai sun saba musu gaskiya a magana mafi inganci shine jini a nan shi ake itibari ba ba wannan ba kasancewan in ta haihu da ta haihu za ta yi wannan wanka za ta yi daban dama saboda ko kuma ka ce ne duka guda biyu da jinin da haihuwa amma ka ce wai jinin ba shi ne ba sai dai kawai haihuwa wannan wani abu ne wanda yake shi ai akan jinin aka aka aka rataye hukuncin ita shari'a ta zo akan wannan jin ta rataye hukunci tace ko dai ai in aka kwana 40 aka za kaza kaza duk ba akan shi aka rataye hukuncin ba ai ba akan haihuwa aka rataye hukuncin ba ba akan haihuwa aka rataye hukuncin ba to kuma kaga wannan gaskiya ya fi magana ya fi samun goyon baya ta fuskan dalili wajen malamai akan mai cewa amma duka suna cewa kuma ai in tai ko da babu jinin za ta yi wanka ko da babu jinin za ta yi wanka za ta yi wankanta wannan duk malamai suna faɗa haka illa iyaka dai nifasi me shi nifasi a wajen duk wanda suke masana malamai galibi suna cewa shine jinin shine jinin wai me yake sa wato wani lokaci wata bata yin nifasi ne ranka dade bari mu tawa fatawa me ke kawowa ne eh to ai ba ba ba damuwa ai yau da gobe wata wani kafuwa zai zo insha Allah ta'ala Allah ya albarka sanaka wannan shine shi yasa shi anan kaji anan malikiya suna cewa huwa khurujul waladi shine fitan da da zarar an fita da to wannan Allah ya warware su kuma mazjumhurin malamai suna cewa wato Allah baya warwarewa mutakar ba ba jini ta gani ba sai dai kuma za ta yi wanka wannan wanka ko da alaba bil istihbab kuma alal wujuh warware da malamai suka yi sabani sai ce kuma wa alaihima duka su biyun kuma suwa kenan namiji da macen sai yake cewa bi islamil kafir minhuma wajibi ne sun yi wanka idan aka samu musulmi daga cikin su shi kuma ya wato kafiri daga cikin su ya karbi musulunci to wannan kusa akwai sabani wajibi ne mutum ya in yayi musulunta sai yayi wanka in bai wanka ba yace zai je sallah sallah ba ta karba kenan sai ya je ya Allah tunda ai ya Allah babu zaki Allah ta'ala kuma shi baya karban wato wato wanda ya kari har sai yayi alula to menene abin da ya fi bayyana muku wajibi ne ko ba wajibi ba Imam Malik da Imam Ahmad da Abu Thawr da da yawa daga cikin malamai suna wajabta yin wanka suna cewa lalle a zo a yi wanka amma shi Abu Hanifa da sauran Ahnaf suna cewa wannan ba dole bane sai an yi wanka ba dole bane sai an yi wanka kuma wannan shine ikhtiyarin ibnu taymiya shine ikhtiyarin ibnu taymiya so a shafi'iyya su suna cewa mutum yayi wanka in da ba ya balaga ai ba a rasa ya taba yin mafarki ko ya kila ya taba yin da da sauransu ko wani abu makamacin wani ita ma ta taba yin haila saboda haka to sai wankan wannan abu da ta a baya ji an fahimci su shafi'iyya suna to kaga anan inda makaddara da shi zai ce shi bai taba yi ba fa shi ce bai taba yi ba to shi ke da kaga shi ba fa shi ba sai ya taba yi ba shi ba sai yayi wanka ba ko mace makaddara ta ce ta ba taba yin wani haila ba ita ba abin da ta taba yi ta kaga ba sai a zahirin maganar shafi'a su ba sai an yi ba amma su malikiya suna cewa lalle sai an yi wannan sunansa wanka shiga musulunci ba wai ana so ko ba a so menene hujja bari mu karanta hadisi da ke sunan abi daud da ya zo a wannan babu akwai hadisai guda biyu da ake da shi afuwan sun ana karatu irin wannan gwara a dinga gujewa ana dubawa akwai hadisai guda biyu da suka zo a hadisin farko shi wannan mamu abu da ya ce babu fi rajuli yuslim fa yu'maru bil ghusli mutum yayi musulunta sai aka ce aka umarce shi ya wanka yace hadathana muhammad ibn kathir al-abdi qala akhbarana sufyan qala hadathana al-aghar al-aghar shi al-aghar bin sabah عن خليفة ابن حسين عن جده قيس ابن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قيس ابن عاصم كنت وأنا زوج الله صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام إن سأ مسلمتا فأمرني أن أغتسل سي أمرجيني إن wanka. bima inda ruwa wa sidirin kuma da magariya in sa a ciki sannan in wanka wani hadisi ne sai hadisi tabbatacce to kaga yanzu wannan banda shi kuma akwai hadisi gashi a gaban Imam Abu da ya kawo wanda ya rawaito daga Abdullah Sanani ke cewa akhbarana Ibn Jurayj me yasa Ibn Jurayj Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj shi malami ne baban shi malami ne to zaka iya ganin ruwayan baban shi ba shi ba qala ukhbirtu sai ce an bani labari to haka nan ma yace an shi ibnu jurayj mudallis ne to amma sai ce ukhbirtu abban labari kaga ukhbirtu an uthaym ibn kulayb an abihi an jaddihi annahu jaa ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa qala aslamtu qad aslamtu yazo wurin mazala yace na musulunta fa qala lahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam alqi anka sha'r al-kufri je ka cire wannan wato gashin kafircin a tare da kai wato yana magana yaje yaje aski a wani waje kuma sai ce alqi anka sharar kufri wa ikhtatil wannan wata magana ce daban mu kyale wannan hadisin duk da ina ga Sheikh Albani ya hasana shi amma dai anan dai hadisin zaka iya rawana shi saboda raunin cewa ukhbiru da akai shi ibn Jurayj yayi ga dai wannan hadisi na na wato Qais ibn Asim hadisi ne tabbatacce saraka su malamai su irin su Imam Malik kaga wannan shine babban hujjar da sai yi kan cewa mazala ya taba yin umarni a je a yi wato a je a wanda ya musulunta ya je ya yi wato wanka. Zama Abu Hanifa da sauran malamai musamman Ibn Taymiya yana cewa to ai kaga wannan duka za ku iya ƙin daga sauran aka haka. To tsakanin wanda suka musulunta wanda ba mutu labarin an ce su je su yi wannan wankan ba da kuma waɗanda suka musulunta aka ce su je su yi wankan wa suka biyawa. Su wanda ba ce su yi wankan ba su suka biyawa. kuma manzo Allah yana aika mutane daban-daban su je su Mu'az ne su Abu Musa al-Ash'ari biya aike su Yaman yana aika su Aliyu yana aika waye yana aika waye baya cewa da zarar mutum ya wasu ta karko karbi kare ce zai ibada ce yayi maka ba sa fara haka to kaga wannan shine suke cewa to kaga yanzu wannan ababan kamala ne aka ce shi baka wataƙila wato akwai abin da manzo Allah ma ya gani kaga wannan hadisi na karshe da muka karanta hoda maganar aski malamai sun sabani amma anan abin da yafi ya fi wato abin da wataƙila ya bar gashin buzu buzu ne bai kama da musulmai ba aka ce ya je ya rage asiya ya je ya cire shi a wannan wanka da da ai magana sabani na malamai magana za a sa kabari za mu zo wannan masalar insha Allah akwai masalar da mata na wajen a sa magariya wannan baya zama abin da ke cewa wanda san sa ba za su yi wa katsaki da shi ba ko da dalbeji a kasa ko wani abu duk wannan za ka yi ba dai sunan shigowa ba shine ra'ayin ahnaf da yawa daga cikin malamai amma yanzu abin da ma ake ta magana yanzu tsakanin malamai shine yanzu ina da dama yanzu ban kiyasi akan wadannan su asidir da aka faɗa in da ko wani wani mai chemical ko sabulu ko wani abu in sa ba zai wanda in na sa shi zai zama kamar zai taimaka wajen ko kafur ko wani abu ko detol ga detol ya fi mu ce detol ko septol haka wanda ake da digawa za ta yi wankan highland kawai sai ta sa a ciki kawai sai ta yi wanka da shi akwai ana yi ko ba a yi bai za mu zo wannan gaban amma dai wasu rikici malamai suna cewa za ta yi inda mu malaman mu suna cewa ba za a yi ba amma dai wasu daga cikin malamai suna cewa za ta yi saboda gashi matsala annabi yana cewa har mai hailan ma duk ya ta ba su dama za su yi amfani da shi wannan akwalan abubuwa da na mun zo kan iyaka ko to insha Allah sai mu za mu yi sallah ne ko ku za mu ci gaba kawai to to ba da insha Allah a imamu ba sai an yi a imamu shafi ce ce in dama an ya taba yin ya zama balagaje ne ya taba yin samun abin da zai wadata mushi wanka kamar ya taba yin kwanciya da mace kamar ya taba yin mafarki ko na amma su su imamu imamu malik da mashhurin mazhabin imamu ahmad da su abu thawr suna cewa mutum yi wanka kawai in ya musulunta amma dai magana dai mafi inganci gaskiya ba magana wanka ba dole bane musahabi ne wanka ba dole bane musahabi ne idan mutum ya yi wanka to wannan an samu kamala idan kuma bai yi wankan ba to wannan kuma ba za ka kai mushi wai saboda musuluncin ya riga ya share duk komi ana ana magana musulunci wace magana wasu kayanin abu musuluncin shi ake magana ta kula a yanzu na'am to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bari mu biya ku